بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa masu albarka barkanmu da sake saduwa daidai wannan safiya ta ranar lahadi wadda ita ce safiyar 29 ga watan rajab shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallama wanda ya dace da lissafin 19 ga watan fabrairu na shekarar miladiya ta 2023 a wannan masallaci na wato fadar mai martaba sarkin buhari da ke yankin babban birnin tarayyar najeriya a inda muke gabatar da daura daga littafin as-sunna wallafar harb ibn isma'il al-hanzali a wasu darasa na ce harb ibn sulaiman a kuskuren baki na ne harb ibn isma'ila al-hanzali al-karmani rahmatullahi alaihi malam yake cewa a labbar wato gaba ta 195 daga shafi na 102 a wanda yake da nuska irin wannan da ke hannuna yace haddasa ahmad قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثني سعيد بن صالح عن حكيم بن جبير قال قال إبراهيم للمرجعة للمرجعة أخوف عندي على أهل الإسلام من عدتهم من الأزارقة yace na rantse da Allah murji'a na fi jin tsoron sharrin murji'a a cikin musulmai fiye da adadin su na azarika wato murji'a a wurina sharrin su yafi sharrin khawarija kenan kamar yadda wannan malami Ibrahimu an-Nakhai yake faɗi wa haddathana Ahmad qala haddathana Waqi'u Waqi'un qala haddathana Al-Qasim ibn Habib ar-rajul yuqal lahu Nizar ibn Hayyan an Ikrima an ibn Abbas qala sinfani min hadhihi al-ummati laysa lahumu fil islam nasibun al-murji'atu wal qadariyya wannan shine darasi na tara kenan ko an ambata ba darasi na tara yace sinfani min hadhihi al-umma akwai wasu tawaga guda biyu a cikin al'umman nan ta musulunci laysa fihi ma lahumma fil islam nasib wadannan ba su da wani rabo a cikin addinin Allah al-murji'atu wal qadariyya da murji'a da ƴan qadariyya wannan shi ma ya tabbata daga wannan malami wato daga sahabi ibnu abbas radiyallahu anhu duk da yake a cikin isnadin akwai ɗan matsaloli amma dai malamai suna isti'nasi da shi wa haddathana ahmad qala haddathana muawiyah ibn amr qala haddathana abu ishaqa qala qala al-auza'i kana yahya ibn abi kathir wa qatada yaqulani malan yahya dan abu kathir da qatada ibn di'ama suna cewa laysa min al-ahwa'i akhwafu indahuma min al-irja babu abin da suke jin tsoro a cikin bid'a da sharrin ta kaman al-irja'u kaman murji'a وحدثنا أحمد قال حدثنا مؤمل قال سميت سفيان يقول قال إبراهيم شناج سفيان wannan shine al-Thawri kenan kaga da baka ko saboda ba Ahmad ne kai tsaye yake fada ba yawa naji Ibrahim yani naka iya kulu tarakatil murji'atu ad-dina arqa min thawbi sabiri murji'a sun yi wa addini kaca kaca sun wayi gari sun ba addini ya koma kaman saubu sabiri karin magana ne da larabawa suke ma'anar shi kawai saubun raqiq wato kamar tsimma saubu an ce saubu saubu sabiri kamar da bashi zai ce mataccen tsumma ko riga aro aga ai wani abin ne wani probabil zance ne wato sun ba addini ya zama sun lalata shi kamar mataccen sutura gashi ne ce wa thawbu as-sabiri huwa thawbu ar-raqiq alladhi la yasturu ma tahtahu shine tufa wanda ya riga ya lalace wanda bai bai rufa komai kamar a ce kayan aro bai rufa katara idan kayan riga ya mutu baya sutarta mutum qala hadathana muhammad ibn yazid qala hadathana abu ahmad an ziyad ibn al-munzir qala sami'tu ash-sha'bi yaqulu law kanat al-murji'atu min ad-dawab lakanu humuran yace da murji'a da a ce dabbobi ne to da sai dai su zama jakkai wannan wannan abin nan da ya kawo anan a cikin isnadin shi zamu ga akwai mutum mai suna Ziyad ibn al-Mundhir al-A'ma to wannan ziyadu ya kasance bakin dan shi'a ne mara kirki wanda hayya ya dan ma'inu yana cewa kazzabun kamar yadda yake cikin at-taqrib na ibnu hajar kuma wannan hadisin wannan kissa asali yadda take law kanat shi'atu min at-tayri lakanat rahaman walau kanat min al-baha'imi lakanat humuran asali shi abdullahi dan gidan imamu ahmad ya rawaito wannan magana a littafinsa a sunna daga sha'abi abinda yake maganar asali akan shi'a ne ce inda shi'a tsuntsaye ne lakanat rahaman da sun zama wato abin nan shirwa saboda abin nan hankaka amin shine mai ruwa biyun nan ko shine wanda ba a gane fari ne ko baki saboda tsaban munafurcin su da taqiyarsu yace walau kanat da kuma sun kasance dabbobi ne to da sai dai a ce jakuna ne da sai shi wannan dan shi'an sai ya dauki magana sai ya juya ta kan wasu ƴan bid'a wanda ba shi ba mun gane wa haddathana Ahmad ibn Ahmad qala akhbarana Abdullah ibn Maimun Abu Abdurrahman ar-Raqi qala akhbarana Abu Malih qala su'ila Maimun Maimun ibn Mihran kenan an kalamil murji'a fa qala ana akbaru min dhalika yace ai na girma barnasu na riga su zuwa na, na, na, na san san da aka fara wannan barna da aka bani da bani da bana bana shiganta qala dasana ahmad qala dasana abdurrahman wannan ibnu mahdi kenan qala haddathani muhammad ibn abi al-waddah an al-ala ibn abdurrahman ibn abdullah ibn rafi'in anna dharran aba umar akwai wani dhar abu umar ibn zurara al-hamdani wanda shi ma ya shiga cikin wannan bid'a ta irja'i yana da bid'a ta irja'i to shine aka ce atabna jubairin yawman fi hajatin ya je gun sa'id dan jubair akan wata bukata qala fa qala la hatta tukhbirani ala ayyi dinin anta al-yawm yaje gun sa'id dan jubair neman wani taimako kuma sa'id dan jubair ya san shi bakin dan bid'a ne sai ce ba zan magana da kai ba ba zan iya taimaka maka ba sai ka ga mun shin ka tuba ne ko ko me addinin ka fa innaka la tazalu taltamisu dinan qad adlalta ka baka gushe ba kana ta neman wani addini wanda ka riga ka batar da shi ala tastahi min ra'ayin anta akbar minhu kai yanzu baka jin kunya abinda da girman ka da wayanka aka kirkiro shi kana kallo aka kirkiro kuma ka zo ka shiga wa hadathana abul azhar qala hadathana sa'id ibn amir an an salam an ayyuba qala ana akbaru min al-irja shi ma ayyu as-sakhtiyani kenan yace ni na girmu al-irja akan ido na aka fara bid'atul irja wa haddathana abu al-azhar qala sami'tu abu damra yaqulu qala abu hazim la'ana Allah dinan ana akbaru minhu yace naji abu hazim yana cewa Allah ya tsine wannan addini wanda da girman mu da wayan mu muna ji muna gani aka kirkiro shi ba a san da shi ba da wa haddathana ahmad qala haddathana abu umar قال حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن زاذان وأميسرة وقال سكتي أتينا الحسن ابن محمد فقلنا ما هذا الكتاب ما هذا الكتاب الذي وضعته الحسن ابن محمد بن الحنفية da muka ji a baya wanda aka ce ya daga cikin sun ikir wannan murji'anci sai suka je gunshi suka kai mishi wato abin nan suka je dan su tattauna da shi cewa menene wannan littafin da ka rubuta akan irja'i wa kana huwa alladhi akhraja kitab al-murji'a shine farkon wanda ya rubuta littafi akan irja tare da cewa shi irja'in sa shine asalin matakin farko na irja'i batu akan cewa mas'ala game da sayyidina ali da usman a daina magana akan ta a bari sai an jira na alkiyama Allah ya musu hukunci su irja'in su shine irja'u amri usman wa ali ila Allah ta'ala yawmal qiyama daga baya kuma sai irja'in ya tsawarantu ya samu development ya kuma irja'in ayyuka daga barin imani da sauransu kamar yadda muka ji a baya qala zazan fa qala li ya aba umar sai ce Allah ya gafarta malam lawadittu anni mittu qabla an ukhrija hadha alkitaba yace wallahi ni ma nayi nadaman wannan rubutu da nayi gashi na mutane sun dauka sun canza mai salo sun ƙara sun rage sun mai da abin mai zafi sun aƙidanta da shi ya ce nima na so a ce ina ma da na mutu kafin na kai ga rubuta wannan littafi da ya jawo fitina wa ahmad la yu'jibu ar-rajulu an yukhalit al-murji'a al-imam ahmad ibn hanbal yake cewa ni bana so in ga mutum ahlus sunna yana cakuɗe ɗaya da ainihin wato ‘yan bid'a kamar murja babu kyau ahlus sunna ya dinga shiga da fita ya zama ‘yan bid'a su ne abokansa su ne abokan harkarsa su ne mutanensa ba kyau wannan وحدثنا بشار بن موسى قال قيل لشريك ونحن عنده يا أبا عبد الله كانوا يتزاورون وأهواؤهم مختلفة قال لا yace muna tare da sharik sai aka ce ya abu abdullahi mutum ne da shi da wani suna ziyartar junansu suna yi wa junansu wato ziyara wannan ya ziyarci wannan wannan ya ziyarci wannan ana ganin su tare suna aikata komai nasu tare sai ya ce kana ganin zai yiwu su dinga yin haka kuma a ce zukatansu ba iri ɗaya ba ne babu abin da ya sa suke haka sai da ya zama zukatansu iri ɗaya ne ƙalala ce san ba zai yiwu wane da wane a ga tafiya su tare kullum tare suke komai tare suke yi tare suke kwana tare suke tashi haka bai yiwuwa ga mutane sai in zuciyarsu ta zama iri ɗaya sai ya daga cikin abin da ake gujewa alu sunna haɗari ya zama ya saki jiki da wani wanda ya tabbata ɗan bida har su zama haka domin zai goga mishi wannan mummunar wato aiki nashi na bid'a qala dasana mughira qala sallama taymi ibrahimu taymi kenan alan nakhai yame sallama yace assalamu alaikum wa ta malam falam yurda alaihi sai ibrahimu nakhai yake amsa mai sallama saboda yana da irin wannan irja'i wa sallama dharrun ala sa'id ibn jubair falam yurda alaihi shi ma haka yayi ma sai dan jubair sallama wancan daru da muka ji Abu Umar sai shi ma bai amsa mishi bai da abun ya faru kamar yake cikin as-sunna na Abdullah dan gidan Imam Ahmad ibn Hanbal shine cewa Ibrahim Mutaimi ne ya wuce ga Ibrahim an-Nakhai sai mai sallama sai yake amsa mishi haka shi ma wato a ha'ila Abdullah dan gidan Imam Ahmad ibn Hanbal ya rawaito cewa wato a abin nan an tambayi a Hamza az-Zayyat game da abu muktar ya ce yana ba da labari ke cewa shaka zarrun sa'id ibn jubairin ila abil bakhtari at-ta'i wato sa'id dan jubair aka kai ƙararsa, waye kai karar shi shine zarru abu umar zuwa ga wani malamin su mai suna abul bakhtari yake ce masa marartu fa sallamtu alaihi falam yarudda alayya na wuce ne nayi masa sallama sai yake amsa mini faqala abul bakhtari li sa'id ibn jubair yace me yasa baka amsa mai sallama ba sai yace inna hadha yujaddidu kulla yawman dinan la wallahi la kallamtuhu abada yace ai wannan addinin shi na yin irja'i din nan kullun wani sabu kullun zaka ji wata sabuwar bid'a yake kiyo dan haka wallahi ni ba zan magana da shi ba har abada ba zan magana da shi ba to da haka in ya tabbata mutum dan bid'a ne ana mishi wannan alhajar a daina kula shi a ko malami suna magana a kansa a bisa babi ne na maslaha sai dai abinda mu a wannan zamanin zaka ga yake tataburza shine mutum ana rigima ne abokin husuma ne wani da wani ba a gama tantance waye dan bid'a ciki waye ahli sunna kowa yana da tashi husuma sai wani ya ce to dole a kauracewa ne kuma ya ilzami wa duk wanda bai kaurace shi bai ce dan bid'a ne to kaga wannan zalunci ne wannan ba tafarkin ilimi bane amma in ya tabbata wani dan bid'a ne ba kai ne yanzu kake husuma da shi ba kai ne kawai agunka ya zama dan bid'a a ijtihadinka to anan ba za ka yi kowa ilzami ba Allah fata mun gane bambancin wani za ga mutanen mu da dama ahlus sunna suna irin wannan abin nan da rashin kwarewa wajen aje masail a bigiran su tabbas ana kauracewa dan bid'a amma ga akwai maslaha to amma waye dan bid'a da ake kaurace ma wa shine wanda ya tabbata dan bid'a a hukuncin malamai ba hukuncin ka kai usar dan zafin kai ba Allah ya sa mun gani zaka ba zaka mutane ilzamin zafin kanka kace dole kowa ya yi shi ba sai in malamai ne masana suka tabbatar da cewa eh wani dan bid'a ne kuma ana ganin kaurace mishi shine maslaha to wannan wanda bai kaurace mishi ba shine yake cikin garbi wallahu a'lam malam ya ci gaba da cewa a qila lahu lima ya aba abdullah aka ce ma wato sa'id dan jubair me yasa baka masa sallama ba qala li annahum kanu yarawna al-irja saboda suna da aqida al-irja za'amu anna salata laysa min al-iman suna cewa sallah ba aikin imani bane innamal imanu qawlun agun suwai magana ce kawai imani wa qad haddathana abu ishaqa anil bara'i fi qawli allah tabaaraka wa ta'ala yace mu kuwa muna da isnadi har zuwa ga bara' wato sahabi kenan bara'u dan azib zuwa ga manzo Allah yana yana fassara shi bara'u cewa fadin Allah wa ma kana Allahu yudhi'a imanakum ai salatakum nahwa baitul maqdis da Allah ya ce Allah ba zai yi muku sawarwari akan aikin imaninku ba me wannan aikin imanin shine sallar da kuka kalla baitul maqdis lokacin yana alqibla yanzu da aka dawo ka'aba ce alqibla to wancan aikin ba ku yi asarar shi ba kuma Allah ya kira wannan aikin da suna imani to dan me wani zai ce yanzu aiki ba imani bane wannan abin da ya gaya musu kenan a daidai wannan wajen قال حدثنا عمرو بن سليمان الباهلي قال حدثنا مرحوم الأطار قال سمعت أبي وعمي سمع الحسن ينهى عن مجالسة معبد الجهني ويقول لا تجالسه فإنه ضال مضل yace ya ji alhassan ibn abil hassan albasari yana hana cewa kada wanda ya sake ya zama abokin zaman majalisa ko zaman aji ko abokin tattaunawa da wani mutum mai suna ma'abad aljuhan innahu dallun batacce ne mudillu mai batarwa to na akwai ta mulaza da ya kamata mu kalla ma'abad aljuhani mutum biyu ne akwai ma'abad ibn khalid aljuhani wannan sahabi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda kamar da Imam Zahabi yake faɗa laisa lahu shay'un fil kutubis sitta bai da riwaya a cikin dukkanin kutubis sitta amma sahabi ne ya tabbata to mu kiyaye ba shi yake magana ba na akwai kuma Ma'abad al-Juhani wanda an yi sabani akan me sunan babansa wasu sun ce Khalid din ne kamar sunan baban wancan sahabin wasu ruwaito cewa Ma'abad ibnu Abdullah ne wasu ruwaito cewa Ma'abad ibnu Abdurrahman kamar da Bukhari ya ambata a cikin tarihi dinsa to wannan in za mu iya tunawa shine hadisin sake farkon sayi muslim labarin waɗannan da suka shine awwalu man qala bil qadari wanda aka taso daga ƙasar iraki aka zo wurin abdullahi dan umar aka bashi labari hadisin hadisin jibril din nan dake farkon sayi muslim ina fata mun gane wannan daga nan kuma sai wani mutum mai suna ghailan ad-dimashqi ya karbi wannan mummuna aqida a wurinsa ta qadariya daga baya kuma ta yarda su da mu kiyaye wannan kar ya zama an soki sahabi za ka yi kuma littafin al-istiyab fi marat fatal ashab na ibnu abdulbari annamari ya faɗi wannan magana insha Allah wannan ki ne ce babun fil qadari babun da ke bayani akan wasu athar da ke bayyana aqida ahlus sunna game da kaddara kamar yadda muka ambata dama ya riga ya gama faɗan qawaid din yanzu kuma zai kawo riwayat da ke tabbatar da ƙawa'id ɗin da ya ambata. Ƙala sami'tu ishaqa ya ƙulu alkhairu wa sharru min Allahi maqdurun ala ibadi. Na ji ishaqa ɗan rawiya yana cewa da alkhairi da sharri dukkaninsu abubuwa ne da Allah ya ƙaddara ma bayinsa. Allah ne ya ƙaddara duk abin da kaga ya faru. Wa haddasana Abu Ma'anin, ƙala haddasana Abu Ahmad al-Zubairi, ƙala haddasana Sufyan al-Thawri an Umar ibn Muhammadin قال كنت عند سالم بن عبد الله فقال له رجل naje gun Salim dan Abdullah dan gidan Abdullah dan Umar din nan ɗaya daga cikin alfuqahu sab'a na Madina faqala lahu rajulun sai wani ya tambaye shi yace Allah gafarta malam ar-rajulu yazni katabahu Allah alaihi mutun ne yayi zina kana nufin Allah ne ya kaddara masa shine ma'anan katabahu qala na'am yace kware ku Allah ne ya kaddara masa qala wa yu'adhibuhu alayhi to ya Allah zai mai azaba akan abin da ya kaddara mai qala na'am yace gore kuwa Allah zai mai azaba akan abin da Allah ya kaddara mishi Allah ya kaddara mai at-taqdirul kauni sannan kuma Allah ya hana shi a matsayin at-taqdirul shar'i tunda ya aikata kuma za a mai azaba sai ya shiru qala dasana muhammad ibn al-wazir ad-dimashqi qala dasana yusuf ibn as-safari qala dasana al-auza'i qala hadathani yunus ibn yazid al-aili shi yasa kamar da aka sha faɗa ba daidai bane hujja da kaddara akan zinubi kasancewa Allah ya kaddara maka zinubi bai nufin shikenan abinda kai ba laifi bane Allah da ya kaddara kuma shi yace laifi ne in kai wannan isnadi ne da'ifi na biyu din nan karmu kafin mu wuce shi saboda Yusuf ibn Safar din nan Katibul Auza'i kenan wanda kamar yadda Al-Uqayli yake faɗa a cikin littafin الضعفاء الكبير yake cewa kana yuhaddithu anil auza'i bimanakira yana kawo hadis hadisai ababan kyama wanda ba a saba jin su ba daga makaranta auza'i ka kuma shi kuma shine shine sakataren sa so da malamai suna suna watsi da shi zaka ji akwai garaba sosai a cikin matan wannan mutumi yace haddathana al-auza'i qala haddathana haddathani yunus ibn yazid al-aili an ibn shahab an abdurrahman ibn ka'b ibn malik an abihi qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama inna allaha lamma wa'ada musa an yukallimahu kharaja ila al-waqt alladhi wa'adahu allah yayin da Allah ya alƙawari wa annabi Musa cewa a ka fito limiƙaci na ko annabi Musa ya ta muraqaba faratan mamiqatuhu 40 laila to annabi Musa da ya fito din nan yaje ya jira Allah a inda suka yi alƙawari qala yace fa baina huwa yunaji rabbahu yana cikin ganawa da ubangijinsa a khalfahu sautan sai ya jiyo ƙaran kaɗe-kaɗen da samiri yasa ana ta yi dinnan faƙala ilahi inni la asma'u khalfi sautan yace ya Allah ina jiyo fa kaɗe-kaɗe a cikin gari la'alla qaumi dallu ko dai mutane na sun halaka ne qala na'am ya Musa Allah ya ce mishi kware kuwa mutanen ka sun halaka qala ilahi faman adallahu annabi Musa ya ce wa Allah to wane ne ya halakar da su qala sai Allah ya ce adallahumus samiri ai samiri ne ya halakar da su qala ilahi fima adallahu sai Allah menene da yayi halakar da su qala Allah ya ce masa saga lahum ijilan jasadan lahu khuwar ai ya kera musu wani dan maraki ne wanda yake da jiki kuma yana yin kuka kamar irin ebebe da ake sa mata batar misali qala qala ilahi hadha samiri saga lahum alijla faman nafakha fihi ruha hatta sara lahu khuwar to Allah idan ka ce samiri ne ya kera dan marakin nan na azurfa to wane ne ya busa masa rai har yake yin kuka Kala ana ya Musa, sai Allah ya ce mishi, ni ne ne haka, Kala sai annabi Musa ya ce wai, fawa izzatika ilahi, na rantse da girmanka ya Allah, ma a dalla ƙaumi ahadun gairaka, kai ne kaɓatar da mutane na ba, ba, ba samiri ba. Kala sai ce sadakata ya hakimal hukama, sai Allah ya ce Musa ka faɗi gaskiya, ya kai mai hikima cikin masu hikima, layan bagili hakimin an ya kuna ahkama minka ya ce babu wanda zai zama ya fi ka hikima cikin mutane ka ji hadisun kaga akwai nakara nakaran shi ne Allah ya faɗa abu Musa ya musa mushi kuma daga baya Allah ya ce eh na musan ne gaskiya kuma gane da haka bai inganta ba wancan abul faidi yusuf ibn safari da ya kawo shi maturuki ne don haka hadisi hadisin bai tabbata ba wa haddasana ishaqu ابن إبراهيم يعني الحنظلي قال أخبرنا بقية بن الوليد أن أرطع أرطع ابن المنذر عن بشير بن مجاهد عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال yace inna annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa to wannan wannan shi isnadin shi ya tabbata eh duk da yake kun ga an ana ta baqiyat ibn al-walid tsakanin shi da arta'a ibn al-munzir din wanda kuma baqiya yana daga cikin wato mutanen da ake tsoron tsoron tadlisinsu ana ana hazzara dalibai ana ce musu ana ce musu ku yi a hankali ittaqu ahaditha baqiyya fa innaha ghairu naqiyya to amma nan akwai riwaya da tazo a cikin as-sunna na ibnu abi asim inda ya sarraha da tahadifi da haka isnadin bayi da wannan matsala da ake tsammani hakanan yana cikin littafin al'ibanar kubra ta ibn babba da littafin kitabul qadar na alfiryabi da dai wasu wurare mabambanta da aka ruwaito shi abin da hadisin ke cewa shine sayyidina abdullahi dan umar yana cewa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna allaha awwala shay'in akhadha alqalama bi yaminihi lalle farkon abin da Allah yayi shine ya dauki alqalami da hannunsa na dama wakilta yadayhi yaminun kuma dukkanin hannun Allah guda biyu dama ne fakatabat duniya bima fiha min amalin ma'mulin barrin aw fajirin Allah ya rubuta duk abin da zai faru a cikin duniya da aikin da za a aikata na kirki ko na banza ratabin aw yabisin da halitta mai ruwa a jikinta ko busasshiya wa ahsahu fi dhikr Allah ya tantance ya kididdige su gaba daya a cikin wannan littafi na shi sun makala sannan sai manzala sansu na mai cewa ikra'u in shi'itu in kuna so ku ga gaskiyar wannan magana ku karanta faɗin Allah a cikin aljafiya hadha kitabuna yantiqu alaikum bil haqq inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malu to abin sha'awa din shine da Allah ya ce ranar kiyama za a cewa mutane hadha kitabuna yantiqu alaikum bil haqq wannan littafi namu gashi nan yana gaya muku gaskiya sai Allah ya ce inna kunna nastansikhu mu mun kasance muna copy ma kuntum ta'malu to me yasa ba ce inna kunna naktubu ba sai aka ce kwafewa kaga abinda ake kwafewa dama akwai shi ne ana juya ne saboda kafin ku yi aikin dama yana nan a cikin littafin da aka taskace an sa abin da za ku yi sai dai a kwafo kawai shine ma'anar nastansihu shi sa aka zaɓi kalma nastansihu anan ba a ce inna kunna naktubu ma kuntum ta'maluna ba yace fa hal takunu nuskhatu illa min shay'in shay'in qad furiga minhu kana ganin zai yi a kofi in ba abin da dama an riga an gama ba sai da ya zama an gama shi sannan aka iya samar da sabon kofi wa da sana ishaku kala da sana baqiyat bin walid an muhammad bin walid a az-zubaydi ar-rashid ibn sa'd an abdurrahman ibn abi qatada al-basri an abihi an hakim ibn hizam anna rajulan qala ya rasulullah ce wani mutum ya ce ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace anabtadiul a'mala am qudiyal qada'u shin ayyukan da muke yi mu muka fare su ko an riga an yi an gama da su faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai annabi yace inna allaha akhadha dhurriyyata adama min dhahrihi thumma afada bihim fi kaffaihi thumma ashhadahum ala anfusihim thumma qala ha'ula'i fil janna وهؤلاء في النار فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار الله أكبر wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin at-Tarikh al-Kabir da at-Tabari a cikin al-Mu'jam din shi ma al-Kabir da kuma al-Hakim ya fitar da wannan hadisi dake shedar sa wanda isnadin an hada su zasu zama hasanun ne fi shawahi wato da Allah ya kamar da Allah yake ba da labari wa id akhadha rabbuka من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا الآيات الله يتي كباس labarin sanda Allah madaukakin sarki ya fitar da gaba ɗaya zuriya annabi Adamu daga jikin gadon bayan annabi Adam. Yadda hadisan suka nuna shi ne Allah maɗaukin sarki ya ɗauki hannunsa mai albarka ya taɓa gadon bayan annabi Adam. Ga baki ɗaya zuriya annabi Adam kakaf sai suka bayyana a wajen. Shi kuma Allah ya ɗauke su ya zuba su akan tafin hannunsa. Sannan Allah ya musu ya tambaye mu wannan tambayar. Alastu bi rabbikum ba ni ne ubangijinku ba gaba ɗaya kowa anan. Ishe da cewa bala tabbas Allah kai ne ubangijinmu mun shaida. shine sai Allah ya ce to kada wani ya zo ranar alkiyama ya ce bai sani wannan ba amma bai sani bai zan bashi labari a Qur'ani to kaga hadisin abin da ya kara shine bayan da Allah ya gama wannan sai kuma ya ware yace haula fil janna wa haula fil nar a wata riwaya yace haula fil janna wala ubali haula fil nar wala ubali Allah ya ikon sa da bayin sa kan kaga Allah ya taimake ka ka zama musulmi kana bin Allah ka gode Allah kawai fa wajada hasanatan falyahmudillah ba yin kanka ba ne Allah maɗaukin sarki manzara sassan yake cewa inna Allah akhadha zuriyata adama min zahari Allah ya fadda zuriya adamu gaba ɗaya daga jikin gadon bayansa thumma afada bihim fi kaffaihi sannan Allah ya raba su gida biyu zuwa hannayensa guda biyu thumma ashhadahum ala anfusihim sannan ya kafa musu shaida akan kansu thumma qala sannan ya ce ha'ula'i fil janna waɗannan aljanna wa haula'i finnar sai annabi ya ce fa ahlul jannati muyassaruna li amali ahlil janna su yan aljanna zaka ga Allah yana sauƙaƙa musu aikin aljanna wa ahlun nari muyassaruna li amali ahlin nari su kuma yan wuta sai Allah ya sauƙaƙa musu aikin wuta idan Allah yake cikin aljanna sai kai ta aikin aljanna baka jin wahalayi idan Allah ya yi nufin ka zama dan wuta Allah ya tsare mu sai kaga aikin aljanna na maka wahala sai dai aikin wuta baka iya sallah baka iya tashi asubahi wani ma bai iya azumi bai iya biyayya iyaye bai iya tilawa alqurani komai na mai wahala yana da lalaci da nauyin jiki akan addini ya kasa dayanta Allah ya kasa biyayya Allah to wannan alama ce ta tabewa cewa shi daga cikin tababbu yake shi kuma wanda Allah ya nufin shi da alkhairi sai ya ga wannan bai mushi wahala shine fa kullu muyassarun lima khuliqa lahu sai yake cewa wa haddathana yahya ibn usman qala haddathana muhammad ibn himyar qala haddathani yazid ibn yusuf wannan ma da'ifin mutum ne ar-rahabi yazid ibn yusuf ar-rahabi shi ma da'ifi ne kwarai da gaske abu dauda yana cewa da'iful hadisi a cikin kamar da ke cikin masailin an abi abdurrahman al-ansari an amr bin dar an abdurrahman ibn sabit an ibn abbas qala qala rasul عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلك أن تبقى بعدي يتي النبي يتي وابن عباس وتقيل ذاك صورة أبايانا حتى تدرك قوما هرك كي ونزامني نوسمتاني يكذبون بقدر الله كجسنا تي وقدر كرياني ويحملون الذنوب على عباده suna ainihin daukan zinubai suna jibgawa bayi washtaqu kalamahum minan nasara sai ka ji zancen su irin na kirista fa idza kana zalika nabi ce ibnu abbas in kaga irin wannan fabra ila allahi minhum kace ba ka ba su don Allah fa kana ibnu abbas yarfa'u yadayhi wa yaqulu sai yana yin addu'a yana cewa allahumma inni abra'u ilayka minhum kama amarani rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam ya allah ina ne ina cewa nayi baran-baran da waɗannan mutane kamar yadda ainihin wato a ubangiji na annabi na ya umarci ne to wannan hadisin asalinsa shi ma da'ifi ne kamar yadda yake cikin wajen tabarani amma yana da shahidi a cikin sahih muslim shine hadisin da muka ishara na Abdullahi dan Umar da yake cewa fa idza laqita ulaika fa akhbirhum anni bari'un minhum wa annahum burra'u minni kaga sahabbai sun yi haka din ibnu abbasin kora bai tabbata daga gare shi ba ya tabbata daga sahabi wato ibnu umar Allah ya ƙara musu yadda ga baki ɗayansu sannan ya tabbata daga malamai da yawa suna faɗan haka ya zo kuma a cikin kitabus sunna na ɗan gidan imam ahmad ibn hanbal cewa an ambaci ‘yan ƙadariya a kusa da ibn abbasin ɗin sai yake cewa laura aitu ahadan minhum la'adattu bi amfihi ya ce wallahi da na ga ɗaya cikinsu da sai na kama shi na cije shi a hancinsa na ji masa rauni قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سويد بن عبد العزيز قال حدثنا قرة ابن عبد الرحمن بن حيو حيو حي حي ويل عن أبي قبيل حيي ابن هانئ المعافري عن شفي ابن ماتئ الأصبهي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتاب yace na shiga gun manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama sai na ga littafi a hannunsa yace hadha sai yace min hadha kitabun katabahu rabbul alamin bi adadi ahli aljannati fihi asma'uhum wa asma'u aba'ihim yace wannan littafin da ka gani Allah ne ya rubuta sunayen rijista ce ta dukkanin ƴan aljanna a ciki akwai sunayensu gabaki daya da sunayen iyayensu wani dan wani mutumin gari kaza wani dan wani mutumin gari kaza kataba rabbul alamin Allah ne rubuta summa ujmila ala akhirihim sannan akai summing aka faɗi adadin su cewa kaza ne akai aka kulla register la yuzadu fihim wa la yuntaqas babu ragewa babu karawa wa bi adadi ahlin nari ɗaya littafin kuma an rubuta dukkan yan wuta fi asma'uhum wa asma'u abaihim sunayensu da sunayen iyayensu Allah ka tsare mu ثم أجمل على آخرهم ثم أن تار جملة سأكرشي لا يزاد فيهم ولا ينتقص بارك باكاري فقال رجل ففيما العمل يا رسول الله سنجي تعمز الله داك نبا سمي أيكي بمزونا كوي مجرى قدرم فقال سيا النبي يتشي اعملوا آآ نيدا نغايا مكو أن يحكا kaga mutum yana da hankali bai da wata damuwa annabi da yace haka aka yi kuma shi yace ayi aikin da ka sai ka yadda da abin da ya faɗa kuma ka bi umarnin da ya bayar shine ka zauna lafiya i'malu ku yi ta aiki wasaddidu ku toshe kafar barna fa inna sahibal jannati khatimun bi amali ahlil janna wanda Allah ya sa shi cikin aljanna to Allah zai yassare mishi ya zama ƙarshen rayuwarsa ya ƙare rayuwarsa da aikin aljanna wa in amila ayya amalin ko da a farko yayi duk wata irin katobara wa inna sahiban nari khatimun bi amali ahlin nari wanda kuma yake dan wuta to shi kuma zai ainihin wato cike ne da aikin yan wuta wa in amila ayya amalin ko da yayi wani aiki wanda ba wannan ba a farko sun maƙala sannan Allah yake cewa sai manzo Allah ya karanta fariqun fil janna wa fariqun fis sayf wa kadhalika wahana ilayka qur'anan arabiyyan litundhira ummal qura wa man hawlaha wa tundhira yawmal jam'i la rayba fi inda Allah ya yi nufin ya yi aiki da wacce kaddara ita ce abin aiki to da sai a aje littafin kai ba za a yi ko annabawa ba ko mun gani tunda Allah ya riga ya ce fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir da a ce aiki da kaddara shine daidaito da Allah bai bukatan sai yayi ko annabawa sai kyalo kowa ya sharholi yadda ya ga dama an je lahira kawai a dauko a kira rijista ce to za a kira sai aljanna wani dan wani wani dan wani tafi aljanna in an gama kira ta yan wuta ce wani wani a tafi a tafi wuta kaga amma ba da wannan za a aiki ba da me za a aiki da hisabi akan ayyukan da mutane suka yi ita rijista kawai tana tabbatar da girman kaddara Allah ne da ikonsa da cewa komai shi yake amma a gun hisabi ba da ita za a yi aiki ba ba rijista za a kira daga wani littafin ba a'a za a yi wa kowa hisabi ne da aikin da yi da aka mutane su daina biya wannan irin rashin zurfin tunanin so da yanzu kowa da ya yi barna ana magana sai ya ce ya yi kaddara ta ce to shi kenan kaddara ta kace za ka gani قال حدثنا عثمان بن سلام الأهوازي قال حدثنا صفوان بن عيسى عن أزرع ابن ثابت عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي wannan sarkin nahawun nan ko qala ghazawtu ghadawtu ala imran ibn husayn yawman min al-ayyam fa qala li imran watrana na tafi da sassafe gidan mallam imran dan husayn sai yace mun ya abul aswad kai alaga ta mallam ara'aita ma ya amalun nas nasul yawma me zaka ce game da ayyukan mutane da suke yi wa yakdahuna fihi suna kwazo suna shan wahala a aikin da suke yi shay'un qudiya alaihim wannan ayyukan da mutane suke yi zama wuri iya tafiya da kaiwa da kawowa da motsi da zaman su gaba daya shin wani abu ne da Allah ya hukunta musu wama ba alaihim fi qadrin qad sabaqa kuma ya riga ya zartu ya gudana akan kaddara Allah aw shay'un fi ma yastaqbiluna mimma atahum bihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ko ko wani abu ne da suke fuskanta wanda annabi ya zo ya gaya musu واتخذت به عليهم الحجة وان ذاك هو مسحوجة دشي قال قلت بل شيء قدي عليهم nace a a alga ta malam ai an riga an kaddara ba wai wani abu ne da sai yanzu in ya faru sanan za musu hukunci wato ba kamar yadda misali yan sanda da road safety da duk wani jami'in tsaro bai san waye zai laifi bai san waye ba zai yi ba sai in kai ne kama kai ka ba maka hujja to ba haka bane shi Allah ya san wanda zai yi kuma ya ce a rubuta ya san wanda ya kaddara wa kaza da kaza duka sai imranu ya ce mishi ya ce fa hal yakunu zalika zulman to baka ganin haka zalunci ne imranu yana gwada shi ne yana testing din shi ne ya ga cin wannan yana da imani sosai qala abul aswad ya ce fa fazitu min zalika faz'an shadidan yace sai na sai na dan firgigita haka cikin tsananin firgita summa qultu innahu laysa shay'un illa khalqullahi nace ai komai da ka gani halitta Allah ne wa mulku yadihi a mallakin Allah ne la yusalu amma yaf'alu wa hum yusalu ba a tambaya Allah me yasa kai kaza bayi su ake tambaya game da haka qala fa qala imran sai imran ya ce saddadaka Allah Allah ya ƙara datar da kai wallahi ma sa'altuka illa li uhriza aqlak aina tambaye ka ne don in gwada hankalinka inna rajulan min muzaina aw juhaina ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa qala yace ai ta faruwa wani mutum daga kabilan muzaina ko juhaina yazo ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah ara'aita ma ya'malu an-nas al-yawma wa yakdahuna fihi ashay'un qudiya alaihim wa madha alaihim fil qadari qad sabaqa shin wani abu ne wanda na kaddara ne ya riga ya faru fima aw fima yastaqbiluna mimma atahum bihi nabiyuhum wattakhidat alaihim al-hujjatu alaihim koko abinda zai biyo baya ne na abinda aka ce sai aikata gurgudan abinda aka musu wahayi kuma za a tsaye musu da hujja akai qala bal shay'un sai annabi ya ce a'a bal shay'un qudi alaihim abu ne da an riga an rubuta musu wa madha alaihim kuma ya zartu akan su qalu ya rasulullah fa fima ya'maluna idan sai suka ce to ya manzo Allah dan me ake aiki fa qala rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama man kana Allah khalaqahu li wahidatin min al manzilataini yuhayyi'uhu Allah li 'amaliha duk wanda Allah ya halicce shi dan ɗaya daga cikin gidajen guda biyu to Allah zai shirya shi dan aikin wannan gidan wa tasdiqu zalika fi kitabillahi wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha nabi yace abinda ke ƙara gaskiyar wannan shine abinda ke cikin littafin Allah alqur'ani suratul shamsi Allah yace wa nafsin kuma na rantse da rai wa ma sawaha na rantse da ni Allah da na tsara wannan ran fa'alhamaha fujuraha wa taƙawaha sai kuma Allah ya ma ran ilhama wato ya ba ta haske ya bayyana ma ran ga aikin kirki ga wanda ba na kirki ba. Wannan hadisi ne sahihi yana cikin sahih Muslim, hakanan al'imamu Ahmad ibn Hanbal ya ruwaito shi a cikin musnadinsa. Bari mu dakata nan mu juya kaset kenan ko? Insha Allah, sallallahu wasallama ala Muhammadin. وعلى آله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله